من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحاده قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوم السلام عليكم Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa hajjahu qaw qala qala atuhajjuni billahi wa qad hadani wa la akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha'a rabbi shay'a wa ja'a rabbi kulli shay'in ilma afala tatadhakkaru wannan aya tana ci gaba da bayani ne game da annabi Ibrahim da kuma mutanensa masu bautan taurari a kamar yadda aka mana bayani tun farko annabi ibrahim dama kafin a haife shi wato an bi wani yanayi mai wahala saboda sarkin ƙasar na maruzu an ba shi labarin cewa akwai wani ɗa da za a haifa in aka haife shi zai zama da dalilin tafiyar mulkinsa ya ce a tun da ɗa aka ce to ba sai na bar matan sun sadu da mazajen sun haihu ba sai a sami cikin ba sai a sami da to ana da hikimarsa kamar yadda muka yi bayani a karatunmu na baya shi baban annabi ibrahim wazirin na maruzu ne a cikin harkar mulki kuma ba abun mamaki ba ne mutum ya zamo shi a fahimtarsa daban wani na sarki na fahimtarsa daban amma mulki yana iya haɗa to shi kenan da allah ya ga dama za a sami cikin annabi ibrahim dama kamar yadda aka yi bayani na maruzu ya raba maza da mata ne kwata-kwata ba su haɗuwa in kaga sun haɗu so sai wanda matarsa take al'ada saboda dama su al'ada saduwa da mace mai al'ada kazanta ne kuma har yanzu saduwa da mace mai al'ada in tana al'ada ba a ɗaukar ciki don haka ya ga kenan babu matsala zai ba da dama in mace tana al'ada mijinta ya zo ya sadu da ita to amma shi baba annabi ibrahim wata larura ce ta samu sarki na maruzu a cikin gari wanda dole ya aiki na maruzu don ya zo ya ɗauka masa wani abu a gidansa ya zo ya gabatar da bukatun sarki sai ya je a gida ko matarsa ba ta al'ada sai Allah ya kaddara suka sadu sai aka sami ciki ciki ya girma na cikin ban mamaki ta kai shi daji wani kogo ta ajiye shi sai ya zama tana zuwa tana baki mama yaro har wajen wata sha shida kawai sai ya zama kamar ɗan shekaru masu yawa yana gane komai sai ya tambaya uwar ya ce to yanzu ni kan waye ne ubangiji na ta ce ni ne to ke kuma waye ubangiji ka tace babanka ubangiji ka tace babanka babana kuma waye Allah sa yace na marudu na marudu kuma waye Allah sa tace kai tace to wannan ba wata kila ni na haifi dan ta wata kila ni ne ake bada labarin nan to shine nan da nan tace wannan magana ya fi karfinta baban ma yake magana ya fi karfin sa aka je gaba aka sake yin irin waɗannan tambayoyi annabi ibrahim ya amsa da waɗannan tambayoyi dai suka ga abu ya fi karfin sa baban nasa har sa hannu ya mangare shi saboda ya ji manya manyan maganganun da bai taɓa ji ba saboda haka sai a baban sai ya tafiyarsa suka bar annabi ibrahim yana ta kalle kalle yana ta tunani yana amfani da tunaninsa ya san dai duniyar nan ba za ta yi kanta ba kawai hakan nan dole akwai wanda ya yi ta shi ma ya san akwai wanda ya yi shi to shi ne kawai yana kogon ne aka fito da shi ran nan ne ya fara kallon sama abin da ya fara kalla ya kalli tauraro yace wata kila da ala wannan shine ubangiji na yana bi yana bi tauraro a tafaɗi sai kai me zan yi da Allah mai ba wannan ba Allah ba ne ya kalla sai ya kalli wata yace wata kila wannan shine Allah nawa ya bi yana ji yana kallo yana kallo har wata shi ma ya faɗi yace a lalle in Allah ban jira da ni ba zan zama daga cikin fadar sannan yana zaune sai rana gari ya waye sai ta fito shi to wannan wata kila ita ce zan magana ga ta fi girma ita ma yana kallo ta faɗi to gaba ɗaya dai ce to da gaske waɗannan ba alloli ba ne yace inni wajhatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifa wa ma ana min al-mushrikeen inji annabi ibrahim to waɗannan jawabai da ya dai ya kera hankalin mutanensa to shine Allah yake cewa wa hajjahu qawm mutanensa suka yi ta mujadala suka yi ta jayayya da shi akan addini har suka masa kurare cewa za su haɗa shi da gumaka za su gumaka za su yi masa wani abin da ba zai ji daɗi ba kada sai annabi ibrahim ya ce a ato hajo ne billahi ko a rika jayayya da ni game da lamarin game da lamarin Allah wa kada adani alhali Allah ya kire da ni na gane Allah mahalicci kadai to bari ga ya muku bana tsoron komai wala akaw bana jin tsoron ma su shirku na biyi abinda kuke wa Allah tarayya da shi bana tsoron dodanni in ji annabi Ibrahim in ka ga wani abu ya shafe ni illa an yi ta a rafi daya sai ubangiji na ya ga dama wani abu zai shafe ni idza ta a rafi daya min al makruhi in Allah ya ga dama wani abu na wani mai muni wanda zuciya ba ta ji in Allah ya ga dama abu sai ya same ni domin ubangiji na waje a kullu shay'in ilma ya wadaci komai wajen sani iliminsa ya wadaci komai haka na ta tazakaru na to har yanzu ba za ku yi tunani ku yarda da bayanin da nake muku ba na
وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
annabi ibrahim yake kuke bani tsoro da gumaka wa kaifa akabu ma ashraktu dan menene zan ji tsoron abin da kuke wa Allah tarayya da su abubuwan banza waɗanda ba za su amfane ne ba na bauta musu na ki bauta musu ko ba za su cutar da ne komai ba ai ku ne ya kamata ku ji tsoron Allah wala ta kafuna ku ba za ku ji tsoron Allah ba annakum ashraktum billahi ko ji wa Allah tarayya Allah kuma da ya halice malam da nasu bihi alaikum sultan abinda bai saukar muku da wata hujja cewa abauta musu ba abin tare a kai babu wata hujja hujjatan wa qur'an wa huwa al-qadir ala kulli shay'in shi Allah nan shine mai iko bisa komai da komai inda annabi Ibrahim fa'idul fariqai da to da ni da ku ni da nake yadda da Allah ne kadai kuma nake bauta masa da ku da kuke bautar dodanni ka ga bare kai ne kenan na hadu fariqun wa antum fariqun bare kai ne ayyul fariqai ne wadanne ne daga cikin jama'u guda biyu a haqqu bil amni wanda suka fi tantance a ce suna halin amincewa da zaman lafiya ai ni ne ni daga Allah ni ne nake halin zaman lafiya ana tsoron komai ko ya kamata ku ji tsoron abin da zai same ku hal na an hanku mu ne ya kamata a ce muna halin aminci ko mu in kun tubta alamuna in kun zamo kun sani kun san manin a hakumi wanda ya fi tantanta da amu na hannu an amsu mu ne ko ku ne kuna ganewa Allah ta'ala Allah ta'ala sai yake الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون
to bari ku ji waɗanda suka fi dacewa a ce suna cikin halin aminci su ne allazina amanu waɗanda suka yi imani waɗanda yalbisu imanahum bi zulmi bai cuɗanya ba su cuɗanya imanin da zalunci ba me ya zalunci shine shirka inna shirka da zulmun abu to waɗanda ba su ci cuɗanya imanin su da shirka ba su ne suke cikin halin amincewa da zaman lafiya ula'ika lahumul amn waɗannan su ne suke da halin aminci ga barin azabar Allah wa hukuta nuna kuma suna kan shirya. Shehu yace zakarar amna fiya bi da aya. Allah ya ambaci amnu amincewa da zaman lafiya a wannan aya. Wa zakara bi ayatul ukra a wata aya matan ya ambaci kalmar amnu wato zaman lafiya. Inda Allah yake afa aminu makar Allah yanzu su kafirai sun amince da mummunan tanadi na Allah ba zai same su ba bala ya man makar Allah illa al-qawmul kafirun ba waɗanda suke amincewa da tanadin da Allah ya yi mai muni ga abokan gaba ba masu amincewa su saki biki illa al-qawmul kafirun sai mutane masu asara wa huna sai wai ce ana kala a wannan guri Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin waɗanda suke imani ba su cuɗanya aiwanin su da zalunci ba ula'ika da umul amu shine amu zaman lafiya ya tabbata gare su wa mutan haka ga haka ya faɗa a wannan aya amma idan al'amu amnani amu amincewa halin amincewa kashi biyu ne in ji shehu amu ahadin tsari wal kasri da amu wadda kariya ta Allah ta same su ba su yi imani da Allah ba kuma suka sami asara to in sun ce suna cikin amnu ma to wannan ba gaskiya ba ne za su iya kaddarawa kansu suna amnu amma ƙarya ne suna cikin kusura cikin asara Kuzibu bi qawlihi an yi magana da su da faɗin Allah a ba aminu makaran ma to da suka kafircewa Allah sun amince ne da makaru mummunan tanadi na Allah cewa ba zai same su ba فلا يمن مكر الله إلا القوم الخاسرون babu babu masu sakewa da makaru mummunan tanadi na Allah kuma su cikin imani da shi kuma su amincewa suna cikin hannu babu masu irin wannan illal qaumul kafirun sai mutane masu asara domin su kala ko amra lahi wa ma taqarrabu ilayhi wa ma zalika azim sun saba wa ummatin Allah zai aikin da zai kawo su kusa da Allah ba amma su ce wai wai su ne suke cikin amu wannan ai ƙarya suke yi hadha al-amru makruh sahibuhu yahudu ila al-usra wannan amru da suke ce suna ciki mummunan tanadi ne na Allah makruh ne wanda yake kan wannan halin yana cikin asara wanda za ta same shi daga ƙarshen rayuwarsa wa amnu ahadin lutfi akwai amnu na mutanen kirki waɗanda suka yarda da Allah suna cikin lutfin Allah to su kan amnu allazina wasatu ila hadarati rububiyya wanda sun yi imani da Allah sun kai har fadar Allah sun yarda da Allah shine Allah sun sallama masa gaba daya sun yarda da Allah rabu sun je halarar rububiyya kenan fa'ad fa'aminu imanan fa'amanu imanan kamilan sun yi imani cikakken imani laysa fi shirku imanin da babu shirka a ciki to kaga waɗannan su ne suke cikin aminci na gaskiya domin ƙarshe aljanna za su shiga ula'ika alladina amin to waɗannan su ne waɗanda suka sami aminci na gaskiya akbarallahu bi annahum amanu ko aminu kai Allah da kansa shi ne ya bada labarin cewa suna cikin amu ba su a cikin azabu wa abu amru da suka samu dinnan wanda Allah kikkiawan tanadi ne ya mutu lam yamnahu min lam yamnahu min al-hidayah bai hana su shiga su shagartu su kasa karɓar shiriyar Allah ba Allah zai na amadu wa lauyar da su imanin da zurfin kula'ika da hukun mamu wa hukun Allah ya ce kyau ya ce kai da jiru minan abiyai za ka samu daga cikin annabawan Allah wal auliya da waliyan Allah daga cikin waliyan annabawan Allah da kuma waliyan Allah za ka samu manyan da hannaku da sa'adati ya amince saboda ya san ya bi Allah ya sami garanti ga Allah ya amincewa da cewa ya samu rabo har ga Allah wa fawzihi wa dukhulihi aljanna Allah ya tabbatar masa ya amince cewa zai shiga aljanna wa laysa hadha amnan min makrillah wannan amincewa da suka yi ba wai sun amince daga kanadin Allah ne suka saki jiki ba a'a la'annahu laysa bil martabati zalika al'am wa tilka hujjatuna
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم Allah subhanahu wa ta'ala yana bayani cewa wannan hujjoji da annabi Ibrahim ya kawo wa mutanensa na kaɗaitakar Allah wanda ya fi dalilai ne na hankali dama Allah ana gane shi ne da nafsi da kuma dalili na hankali sai sun haɗu to annabi Ibrahim tun da lokacin da ake magana waɗannan din ba waɗanda za a yi musu magana da nafsi ba ne za a yi musu magana ne da dalili na hankali ya fara musu daga tauraruwa suka gane ba Allah bace da ko wasu ko akwai masu bauta mata zahara ya koma kan wata ya ta tafi wata ya tafi har dai ya bada suka ce a abin da ya farko ya karshe to ba Allah bane wannan nan da babu shi yazo yanzu kuma ya tafi to wannan ba sifa ne na Allah ba daga baya rana ta fito ita ma ta sun ka fadi ana kallo aka ga tayi farko tayi karshe to duk abin da yake da farko da karshe ba sifan Allah bane saboda haka ya nuna musu da cewa a hankalce cewa abin da suke bauta musu din nan ba Allah ba ne a dai ce to shi ya mai da al'amarinsa ga Allah baki daya su ji ta jayayya da shi ce ko yi jayayya da ni kan lamarin Allah bayan Allah ne ya yi kire da ni da ni da ku wane ne ya fi zamowa cikin aminci ne har kuke ce to da ni za su halakar da ni ai ni ne na fi cancanta tun da ni ne na imani da Allah to shine a wannan guri Allah yake cewa wacin ga hujjatuna waɗannan bayanai da annabi ibrahim ya kawo na kaɗaitakar allah ya ce hujjojinmu ne in ji allah allah sai ne hujjar biha ibrahim wanda ibrahim annabi ibrahim ya kafa hujja da ya kafa hujja da su alawa hadaniyatin layi bisa kaɗaitakar allah min ufulil kawakib na farko tun daga sulmu yawan taurari su fadi kaga wannan hujja ce wanda cewa akwai masu bauta musu alhaji ya nuna musu aikin banza suke abin da ya farko ya karshe ba Allah ba wa ma ba da ku da kuma bayanan abin da suka biyo baya shine fitowar wata da faduwarsa da fitowar rana da faduwarta to dukkan su waɗannan hujjojin mu ne wanda ataina ha Ibrahim Allah ya ce mu ne muka bai wa annabi Ibrahim muka yi wahayi muka sanar da shi arshadnahu laha hujjatan mun shiryar da shi ne ya gane waɗannan don su zama hujja masu nuna Allah shi kaɗai shi ne Allah ala qaulihi ya zama hujja kan mutanensa Allah ya ce narfa'u darajati man naja mu ne muke ɗaukaka darajojin wanda muka ga dama ko kuma narfa'u darajatin man nasha ko muka ɗaukaka wanda muka ga dama darajati akan darajoji daban-daban inna rabbaka hakim sani Allah ubangijin ka mai hikima ne fi sun yi cikin aikinsa alimu ko masani ne da dukkan bayinsa na
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين Allah subhanahu wa ta'ala yake wa wahabna lahu isa annabi Ibrahim babban mutum daga cikin annabawa banda annabi Muhammadu babu irin annabi Ibrahim annabi ibrahim shine uban annabawa ya yayi albarka da yawa annabawa da yawa zuriyar annabi ibrahim ga kuma matsayinsa babba Allah da kansa in yi bayanin annabi ibrahim sai ya ce wa lam yakun minal mushrikin annabi ibrahim baya daga cikin waɗanda suka yi wa Allah tarayya saboda haka bari ka ji zuriyar da suka fito cikin tsatson annabi ibrahim Allah ya ce wa hamna da wuri a cikin kyautar da muka yi masa ta wajen haihuwa mun bashi annabi isa a matsayin ta wa yaquba mun bashi annabi yaqubu jika ne amma sai aka ce shi aka baiwa domin su jikokinsa ne saboda wala da waladi shi yaqubu dan ɗansa ne kun gane to waɗannan kullum kowanne daga cikin annabi isa'ar da annabi yaƙo kowanne su adaina mun shiryar da su ba shirya irin ta kwama wato sahabi ko a'a annabin Allah ne kullum adaina kowanne mun shiryar da shi mun ba shi annabta wa nuhan adaina min qabl kaji fasara al-qur'ani in annabi nuhu ya riga annabi ibrahim to ana so duk a jero sai aka ce wa nuhan hadaina min qabl annabi nuhu shi ma mun shirya da shi tun tun gabanin zuwa annabi ibrahim kun gani ay qabla ibrahim wa min zurriyatihi daga cikin zurriyar annabi ibrahim akwai dawo annabi dawo daga cikin jinin gidan annabi ibrahim wa sulaimana da kuma annabi Sulaiman dan annabi Dawud kaga duk zuriyar gidan annabi Ibrahim wa Ayyuba wa Yusufa annabi Ayyub da annabi Yusuf eh Yusuf dan annabi Yaqub to dukkan su dai da Ayyub din da Yusuf dukkan su zuriyar gidan annabi Ibrahim wa Musa wa Harun haka annabi Musa da annabi Harun annabi Harun kama da Zainab kamar yadda muka saka musu muka yi musu irin wannan kyauta na annabta to haka ne dama na jiji al-mutali kamar haka ne muke sakawa waɗanda suke izani waɗanda suke bin Allah al-ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka na'am wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas كل من الصالحين daga cikin zuriyar da muka bayar a cikin zuriyar annabi Ibrahim akwai annabi Iya ibnu akhi Haru dan dan uwan Haruna Haruna dan dan uwan annabi Musa to dan dan uwan sa shine Iya ai wa Zakariya akwai annabi zakariya da annabi yaya da annabi isa annabi isa dan maryam din nan kaga maryam ce ta fito ta wannan tsatso din tunda kun san dai annabi isa an halice an halice shi ne babu uba ku to amma da ya zo ta wajen mahaifiyarsa ita kuwa mahaifiyarsa yar manyan mutane ne ko tsatson gidan annabi ibrahim din to shi ne shehu yake hadha yuzilu anna zurriyata tatanawalu awlad al-bint in an ce zuriyar gidan wani to hatta ƴaƴan da ƴarka ta haifa a wani gida ma zuriyar gidan gari an gano wannan karatu yawa in ka zo lissafi ka lissafa ƴaƴan ƴaƴanka maza to haɗa ma hatta ƴaƴan ƴaƴanka mata duk da a wani tsarin kuma a wani gidan aiko ma za su yi kuma nasu lissafi amma su ma ‘ya'yan mata zuriyar gidan kai idan da ba haka ba ai da ba a sa maryam a ce ba a sa annabi isa ba don ɗan mace ne amma ɗan mace akan lissafa shi a cikin gidan wato ‘ya'yan maza an gane karatu na wa Iliyas haka akwai annabi Iliyas yana daga cikin zuriyar gidan annabi Ibrahim shi kuma Ilyas ibnu Aki Haru ibnu Aki Haru dan dan uwan Haruna ne to wani Haruna tukunna Haruna din nan dan uwan Annabi Musa to Allah ya ce kullum kowanne daga cikin waɗanda ka ji aka lissafa din nan min salihin suna daga cikin salihan bayi kuma duk zuriyan mafi yawan su zuriyar gidan annabi Ibrahim banda annabi Nuh da aka faɗa na'am وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين har yanzu daga cikin zuriyar gidan annabi Ibrahim sai aka sake ɗauko ɗan sama na fasu wanda ya haifa ba ma jika ba yace wa Isma'il haka annabi Isma'il ɗan annabi Ibrahim ne waliyasa na daga cikin jikokin Iliyasa wa Yunusa wa Lusa da annabi Yunus da annabi Lut shi kuma annabi Lut ɗan Harana ne sunan baban sahara waye haran din kuma shi ma dan dan uwan annabi ibrahim ai haran dan uwan annabi ibrahim an gane ku na wa kullum kowanne daga cikin waɗanda ka ji muke lissafin su dinna faddalna ala alami mun fifita su a bisa talikai me alam alam duk abin da ba Allah ba shi ne alam to saboda haka idan ka bi haka sai ka ɗauka sun fi kowa kenan har waɗanda ba a ba ambata ba alhali waɗanda ba a ambata ba annabi muhammadu yana cikin kuma duk duniya babu wanda ya kai annabi muhammadu shi yasa in haka zo faddalna alal alamina ana magana akan wani annabi ko wani mutum akan ce alami zamani alam din zamanin ba dukkan alam gaba ɗaya ba na'am ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ومن آبائهم daga cikin iyayen wasu daga cikin waɗannan dan a dunkule kar a bar wani a waje wanda ba a sa shi ba daga cikin iyayen wa zurriyatihim da zuriyar da suka zo daga baya ƴaƴa da jikoki to wa ikwanihim da kuma ƴan uwansu kaga an haɗa gaba ɗaya ko wacce bainahu duk gaba ɗayan su mun zaɓe su wa hadainahu muka shiryar da su mafi yawan su muka ba su annabta muka shiryar da su kuma ila siratin mutaki zuwa ga hanya wacce take cikakkiya kaga waɗannan majoratin jikokin wane ne jikokin annabi ibrahim saboda haka ake ana kiran annabi ibrahim uban annabawa an sami zuriyar annabawa da yawa saboda haka kowa in ya tashi sai ka ji yana alfahari Yahudawa su ce annabi Ibrahim nasu ne, Turawa su ce a'a ba naku ba ne namu. Mushrikan Makka su ce a'a, ai zuriyar annabi annabi Ismail ɗansa Ismail mu zuriyar gidan ne, saboda haka Ibrahim namu ne. Sai Allah duk gaba ɗaya ce a'a, mata na Ibrahim Yahudiyan wala Nasaraniyan walakin kana Hanifan Musliman walam yakun min al-mushriki duk jinsi uku duk aka ce annabi Ibrahim ba na su bane a'a amma shi musulmi ne akan addinin musulunci wato na mu ne ke dan mu ne musulma to mun gode wa Allah alhamdulillah wata tabaina wa daina wa ila siratin mustaqim na'am ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون
Allah subhanahu wa ta'ala yake zalika ai addinin ladhi hudu ilayhi addinin nan mai kyau wanda aka shiryar da waɗannan bayan Allah zuwa riko da shi shine hudalla shine shiryar Allah kenan addinin Allah kenan ya hadibi man yasha yana shiryar da wanda ya ga dama da wannan addini ko da wannan shari'a min ibadihi daga cikin bayinsa to waɗannan har girman su da kaji sun sami girma ne saboda me saboda sun kaɗai ka Allah kuma sun bauta masa Allah ya ce har girman sunna walau ashraku farda da a ce sun yi wa Allah shirka balle ma su yi ba shi yasa yace farda balle ma su yi ba da za su yi la hafifa anhum ma kanu ya'malu to da duk ayyukan da suka yi in suna wa Allah shirka to duk ayyukan da suka yi duk gaba ɗaya ya rushe Allah ba zai karba ba na'am
أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفوا بها بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين
Allah subhanahu wata'ala yake ulaikan allazina atina kitab kaji lissafin waɗanda muke ta kawo wannan to su ne waɗanda muka ba su littattafai yawancin su an ba su littafi to su ne waɗanda muka ba su alkitab kowane annabin da aka ba shi littafi an ba shi kitab shine mai fassara yake bi ma'ana al-kutub ana nufin an ba su littattafai wal hukuma kun an ba su hikima da ke kunshe a cikin littattafan wannan ko aka kuma an ba su annabta waɗannan dukkan su kaji abin da aka ba su to kaga kowannen su bayan zuriyar da ke karkashin su kuma suna da mutane waɗanda suka yi imani da su masu ɗimbin yawa don haka sai Allah ya yi fa in yakfur biha haula in don yan waɗannan mutanen ka na annabi mutanen maka dinnan yan waɗannan mutane in yakfur biha in suka kafirce wa wannan imani wannan addini karka da mai annabi ba wani abu tuntuni fakar wakkalna biha qauman mun wakilta waɗansu mutane biha da wannan hanya din wannan musuluncin ko wannan addini ai arsalna laha qauman mun kafa waɗansu mutane masu karɓan wannan hanya ne ne su bi haɗi kafiri mutanen ba ba za su kafirce wa wannan tafarki na ba waɗanne ne shi ne sai yau yake mutanen su ne almuhajiruna wal ansar sabban annabi mun riga mun wakilta su su sun karɓa in waɗannan ƴan kafiran zamanin ka sun ji annabi ka kwantar da hankali faqad wakkalna liha qauman laysu biha bikafirin mun wakilta waɗansu mutane masu karɓan addini waɗanda ba za su kasa cewa addini ba kaga wannan ana baiwa annabi hakuri don kafircin masu kafirci kare da ne na
أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an lissafo waɗannan bayan Allah waɗanda suke shirye su manyan mutane to sai Allah ya ce a ulaika allazina hada Allah bi huda fa iya furbiya haula wakkalna qauman la yusbiha ulaika alladhina ala Allah waɗannan shugabanni ko waɗannan jama'u ko waɗannan annabawa da mutane su ne fa waɗanda Allah ya shirye da su ya ba su annabta kuma ya ba su shirya ulaika alladhina hada Allah ai hadahum Allah waɗanda Allah ya shirye da su kenan ba to kai kuma ya annabi fa bi hudahum yaktade to da shiryan su ne ya kamata ka yi koyi aka ga yawa ne aka hada duk gaba daya aka dunkule aka bai shi ragamar a hannunsa shi kadai duk annabawan kowanne da matsayinsa kowanne kuma da irin martaba da Allah ya masa kowanne da irin kyakkyawan hali nasa irin wanda Allah yake so to sai aka hada gaba daya aka ce waɗannan bayan Allah kowanne kai nazari wani abu ne wani hali ya fi shahara da shi duk gaba ɗaya ka duba kai kuma gaba ɗaya sai ka haɗa ka dunkule duk gaba ɗaya zama shi ne halinka kai koyi da su ya annabi ai tsariƙohun min at-tawhid kai koyi da hanyar su domin dukkan su masu kaɗai da Allah ne dukkan su gaba ɗaya kowane annabi idan ya zo abin da ya zo da farko zai fara cewa inni abdullah kamar da annabi isa ya faɗa inni abdullahi adaniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya to duk annabi ya zo sai ya fara nuna kaɗaitakar Allah to duk annabawa wajen asalin zuwa da tauhidi duk abu ɗaya suka zo da shi duk kaɗaitakar Allah samuwar Allah da kuma sifofinsa kyawawa Allah da bai da farko bai da ƙarshe sannan kuma duk wata halitta shi ya yi da makaɗaici ne a su a sifarsa makaɗaici ne a zatin makaɗaici ne a zatinsa makaɗaici ne a sifofinsa makaɗaici ne a sunayensa Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yake bayanin cewa fa bi hudahu fa bi hudahu ittadi da shiryar su ne ya kamata kai koriya annabi ma'ana ittadi jami'a annabawan nan gaba daya suka koyi koyi da su يا محمد صلى الله عليه وسلم يا صلى الله عليك وسلم sai shehu ya ce to kaga wannan aya hadhihi al-aya adallu dalilin ala abdaliyat rasul dalili hujja ce wanda babbar hujja ce wanda ta fi nuna matsayin daukakar annabi a bisa dukkan annaba ya fi duk gaba daya saboda ne saboda zakarahum Allah kullan Allah ya ambaci dukkan annabawan ya jero su ya kawo wa kullum lahu qaslatu kowane annabi yana da wata dabi'a mai kyau wanda Allah ya bashi shi kadai yake da irin da hamida kuma sifa ko hali na abun godewa zaka tara annabin shi kadai ne da irin wannan hali faqa fiha kuma annabin zaka tare ya fi kowa kyautata irin wannan halin kun kullum takallafu ta bi jami'il akhlaq al'amida domin dukkan annabawa sun yi sifattu da dukkan sifofi wanda ake godewa a kai walakin kullum tafarrada da tafalati kuna ganewa halayen kirki duk annabawa suna kai amma sai aka samu cikin annabawan gaba daya kowanne kuma ya keɓanta da wani irin halin da ba wani annabin da yake da shi sai shi kuma irin da wanda ake so kun gane karatu kowane annabi komai yawan sun haɗu bisa kyawawan halaye amma kuma sai ya zama aka keɓance kowane annabi kuma da wani hali kasla wani hali mai kyau guda ɗaya wanda babu wani wanda ya sifantu da irin wannan sifan sai shi ishtahara biha wanda wannan annabin ya fi shahara da irin wannan halin fatana dawo misali shehu yana bada misali a cikin annabawan sai annabi dawuda ya kasance wa Sulaiman da kansa Sulaiman min ahli shukri dukkan halin da suka fi kowa tsayawa a kai shine halin godewa Allah annabi dawo da annabi Sulaiman jam'an bainal mamlaka wa nubuwa dan abinda aka yi musu an hada musu ga annabta ga kurburi to wannan me ya kamata su sai godiya to suka zabo a cikin duk annabawa ba wanda ya sifantu da halin godiya irin annabi dawo da ɗansa Sulaiman. don haka abin da suka yi dai fa shakara Allah tabaraka wa ta'ala suka yi ta gode wa Allah fa ma min ahli shukri to su annabi Dawud da annabi da Sulaiman dan sa su suna daga cikin waɗanda ake sifanta su da shukur duk annabawa ba wanda ya sifantu da wannan sifar kamar su shi kuma ayyub min ahlin asabri shi da hakuri aka jarrabe shi ya fi dukkan bayan Allah hakuri. Kun gane? Annabi Musa kuma aka jarrabe shi ko kuma aka ba shi waɗansu baiwa min ahadin mu'jiza shi ne aka haɗa mu'jizozi da yawa a ciki dai akwai fitattu guda tara albanirat wanda ya rinjayi kowa da kowa da wannan wa zakariya wa yaya wa isa ga wasu kuma mutum uku da annabi zakariya da yaya da isa min ahadin zuhudi fi duniya sun fi kowa gudun duniya kun gani na wa yusuf kana jami'an baina sabri wa shukr annabi yusuf kuma an hada masa biyu ne ga hakuri ga godewa Allah shi biyu aka hada masa fi bidayatihi sabir wa fi nihayatihi shakir farkon lamarinsa sifarsa da ake yabansa da ita shine mai tsananin hakuri ai kun ga irin gwagwarmayar da annabi Yusuf ya ja ku wajen kokarin kashe shi da ƴan uwansa suka so ya yi dai a guri amma karshen lamarin sa sai ya zamo mai shakir ya ku kowa ya zama mulkin kasan ya dawo karkashin sa kaga ya haɗa ne ya haɗa abubuwa guda biyu to kuna jin waɗannan bayanai kowane annabi da irin abin da yake banta da shi ko to lamma takallafu bi hadhihi al-akhlaq da annabawa suka zamo sun sifantu da irin waɗannan sifofi kullum gaba ɗaya to me ya faru fa umira muhammadu shi kuma annabi muhammadu sai aka umurce shi an yadda iya bihim jami'a duk waɗannan halaye ya sifantu da su gaba ɗaya gaba ɗaya aka haɗa fa bi hudahu wa kittali kai koyi da shiryar هذا دليل على أنه أفضل منهم جميعا wannan shi ne yake bada hujjar cewa annabi Muhammad duk gaba daya ya fi su daraja a wajen Allah la'annahu tajamma'a fihi ma tafarraka fihi domin duk abin da aka rarraba shi a jikin annabawa daban-daban suna alfahari da shi annabi da yazo sai aka dunkule gaba daya sai aka bayi kaga ya fi su darajoji kenan gaba daya abinda kowa ke alfahari da shi shi kadai ya bi kowa yana ce ya isa wannan haka wannan kowa da irin nasa annabi Muhammad kuma sai aka dunkule gaba daya sai aka ce to yayi koyi da wannan halin kuma yayi sallallahu alaihi wasallam na kullu as'alukum alaihi an karanta ku kun ka ga ya musu ya rasulullah la as'alukum alaihi ajran wannan sako na alqur'ani da nake idar mu ban tambaye ku ku bani lada ba ba na neman ku bani titin gwagwa an ce wannan ayan in in huwa illa zikira wannan alqur'ani ba wani abu bane ba ce wa'azi ne lil alamina ga dukkan duniya baki daya musamman mutane da aljanu na bismillah وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma qadarullah haqqa qadri Yahudawa ba su girmama Allah gwargwadon girmama ko kuma yadda ya kamata a girmama shi ba ma qadarullah ba su girmama Allah haqqa qadrihi gwargwadon yadda ya kamata a girmama shi ba wannan aya nazalat fi malik ibn al-sayyid ayar ta sauka ne akan wani da ake kiransa Malik ibn Sayyid arsalahu al-yahud ila rasul sallallahu alaihi wasallam bi Makka Yahudawa ne suka aiki Malik zuwa ga manzon Allah a Makka falamma jaa yujadilu nabi sun tura shi ne gwani jayayya ka je kai jayayya da shi ka kure shi kawai ka dawo ya zo ya sami annabi sallallahu alaihi wasallam kala lahu nabi annabi ya ce guna shi dukkan ba da Allah na na na haɗa ka da Allah hal qara'ta fi tawrati anna Allah yabghudhu al-ibra salim ka karanta a cikin at-taura akwai wani aya da ke cewa Allah na da gaba da wato malami mai kasa ciki sosai saboda shi wannan ɗan wani kato ne aka gwabjeji kuma ya tumbin har ya sauka shin ko ka karanta a littafin alkawara cewa Allah yana gaba da kebru babban malami na Allah ne ba amma mai katon ciki ya ji har ya ajiye ce ba ka karanta haka wa kana huwa ibra gashi ko shi din kebru babban malami ne na yahudawa sabina amma kato mai kiba faga ba sai ce wannan dai da shi ake zagin kasuwa yi yawa da shi ake sai ya fushi fa qala ma anzalallahu ala basharin min shay shi gaskiya shi abin da ya sani Allah bai saukar da komai wa kowa ba kuma gashi nan a cikin shi ma da mai akaura ne amma ya ce Allah bai saukar wa ba wani mutum da aka taba aikowa zuwa gare shi falan mara jaya lamu hudu da ya koma wajen yahudawa saboda ya saba tattaunawa da annabi balle ma ko ya iya garba akan annabi yahudawa suka zarge shi lamu hudu fa kana azabani abul qasim wallahi abul qasim haka suke kiran annabi abul qasim alkunya suke gaya masa alkunya larabawa suna alkunya ai ko a hausa ma ana baban baban Fatima Abu wannan alkunya ake cewa baban Abubakar ko baban haka maman wanci da sauransu to suna kiran annabi Abul Qasim ce wallahi na je maimakon ma mai wallahi ba da haushi yayi fa kuntu ala na ji haushi ne shi yasa na faɗi wannan amma ba shi ne hakikanin lamarin ba kalu anta idza gadinka tafur lillahi don ka yi fushi sai ka kama cewa Allah abin da Allah ya kace bai yi ba wata kuru bi ma anzala Allah ka kama cewa da abin da Allah ya saukar wa kana huwa ibrahim kuma shi shine shugaban su malamin su fa azalu sai suka tume shi wa wallau makanahu a gurbin su sai suka naka Ka'ab ibn Ka'ab ibn al-Ashraf Ka'ab dan Ashraf shi kuma shi ma wani fakin annabi ne mu to shine Allah yake ayya wa ma qadarullah yahudawa ba su girmama Allah ba hatta kadri ai ma azamu hatta azamati ba su girmama Allah a matsayin yadda ya kamata su girmama shi ba aw ma arafuhu hatta ma'rifati ko ba su san Allah yadda ya dace su san shi ba iz qalu tunda suka gaya wa annabi ƙarya cewa sallallahu alaihi wasallam wai ma anzalallahu ala basharin min shay'in wai Allah bai taba saukar da komai akan wani dan adam ba wani ka gaya musu in haka ne man anzala kitaban da zai ja'a bihi Musa to a taurar da annabi Musa ya zo da ita wa ya saukar da ita wa annabi Musa in dai kamar yadda suka faɗa a taurar da ta zo kuma ta zama nuran haske ga annabi Isa da kuma mutanen annabi Musa da mutanensa wa hudan linnas ta zama kuma shiriya ga mutane amma ta tsalona hau karatisa kuka zama kuna rubutawa kundi kundi yanki yanki yaktubuna hu fi da fatira kuna rubutawa a cikin takardu wannan ya kwafa wajen wannan wannan ya kwafa wannan wata ayar a kwafe ta hakan nan dai da wannan muqaddi'a a bisa guntayen takardu haka kuke rubutawa tubtuna ha takardun na nan a wajen ku inda ya dace da ku ku bayyana ku ce eh gashi nan ma an faɗa cikin attaura tubduna tubduna ma tuhibbu ibda'u kuna bayyana abin da kuke son bayyanawa abin da ya dace da hanci da da da soyayyen son zuciyar wa tuhibuna kathira amma da yawa daga cikin ayoyin attaura koyawa kuke yi mimma fiha na daga abin da ke cikin attaura kana'ati Muhammadin kamar daga ciki akwai sifar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ullimtum ya ku yahudawa bayan wancan na at-taura ai an sanar da ku a cikin alqur'ani ma lam ta'lam abinda ba ku iya sani cikin littattafan ku a taura ba alqur'ani ya zo da cikakken bayani na tarihin annabawa har bayanin annabin kuma annabi Musa da irin yadda ya gwagwarmaya ba a yi cikakken bayani cikin attaura kamar yadda alqur'ani ya zo da shi ba aka sanar da ku malam malam ta'lam abinda ku ba ku samu kun sane ba an tun wala aba uku da ku da iyayen ku ku samu wannan ilimin ba amma alqur'ani ya zo da wannan ilimin ya zo da naku hadda bayani ai mal mal labasa alaikum bit tawrati abinda ya rikita gare ku lafu rikici abinda ya rikice gare ku bit tawrati a cikin at-taura kullan gaba ɗaya fassarahu lakum alquran abinda da muku gane ba an yi kudundune cikin addaura wanda muku gane ba alqur'ani da aka zo ya yi muku cikakken bayani to idan babu amsa gare su cewa wa ya saukar da addaura kullun zalal kitaban ladhi ja'a bihi musa wa ya saukar da littafin nan da annabi musa ya zo da shi alladhi ja'a bihi musa nuran hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa تبدونها وتخفون كثيرا وألفتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم to idan ba su faɗi wanda ya saukar da attauran ba to amsa dai wulillah ga ya musu wanda ya saukar da attauran shine Allah in lam yaqulu in musu faɗi amsa ba la jawaba ghayru babu wani amsa ba wannan ba amsar kenan wulillah qul man anzala kitaba allazi ja'a bihi Musa nuran wa hudan wulillah amsar kenan Allah ne ya saukar to idan ka ce musu Allah ne ba su amsa ka ba su amsa da haka to rabu da su su yi ta jayayya sun mazarhu fi qawlihim yalabu ka ba su suna kutsawa cikin karerayen su amma dai amsar kenan Allah shi ya saukar da dukkan da tattaban hatta al-tawra na'am to daga Allah alhamdulillah insha Allah mun gode wa Allah za mu tsaya a nan amma muna sanar da 'yan uwa cewa gobe in Allah ya kai mu komai ya yi farko zai yi ƙarshe kamar yadda muka fara karatun nan a farkon wannan wata to a bisa kyakkyawan tsammani da zato ga Allah gobe in Allah ya sa muka wayi gari za mu yi addu'an ajiyewa na karatun wata ramadana amma ba na ajiye tafsirin ba kamar yadda kuka sani a wannan majalisi dama muna tafsirin wannan wato tafsiri na alkur'ani wanda shekul islam ya rubuta fi riyadin tafsir shi muke karantawa da muka zo ma tsorawa muka yi a bisa inda muka tsaya a karatun da muke na sati da sati to yanzu kuma mun tsaya a nan a karatun da muka yi a watan ramadana ko kuma za mu tsaya gobe insha Allah inda karatu ya kai mu za mu tsaya mu yi addu'a mu nemi albarkacin alqur'ani albarkacin annabi Muhammadu da ya zo da alqur'ani albarkacin wata ramadana mu nemi albarka wajen Allah ya karba mana addu'o'in mu ba mu roƙe shi ya amsa mana ibadun mu mu yi wa ƙasar nan damu addu'a saboda ƙasar tana buƙatar addu'a kuma mu ne 'yan ƙasar babu waɗansu da za su zo su yi mana addu'a don ƙasar ta gyaru mu ne za mu ko a gaya mana ko ba a gaya mana ba mu ma mun san abin da ya dace mu yi mun yanta addu'a karfafiya ce musamman kuma a wannan wata ne a saboda haka yanzu za mu tsaya insha Allah sai gobe kuma a sanar da ƴan uwa waɗanda za su zo mu yi musharaka mu yi tarayya da su cikin tawassuli da ibadar da muka yi na wannan don shi ma ibada ne na wannan tafsiri da muka yi da karatun alkur'ani da muka yi da addu'o'i da muka yi mu haɗu da mu da su gaba ɗaya mu roƙi Allah ya amsa dukkan addu'o'i muna fata Allah ya kai mu gobe insha Allah ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.